za ta yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد wannan shine littafi na hudu da zamu karanta a wannan yini insha Allah ta'ala yini na bakwai a cikin jerin gwanan littafan da muke karantawa guda hudu qasidatu unwanil hikam ta babban malami al-imam abul fath al-busti rahmatullahi alayhi zamu tashi da izinin Allah a baiti na 44 kada baiti na 44 ikra خذه من أوله حسب الفتى حسب الفتى عدوه إليه وعاشره إذا تعاموا إخوان وبلاد ما وضيع زمان حكمة وتقى وساكنا وطن
هما هما
هما وضيع زمان هما رضيع لبان حكمة وتقى وما رضيعا والساكنة وطن كك سامة تنويني فرقم ساكنة متناني دك بير ده رضيعة عند ساكنة نعم والساكنة تفارو دقنا هما لبان
هما ربيعا لبان حكمة وجوع وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موج فله وأراه ببصر في الأرض أطفال صدق صدق با gaskiya faɗi ha istamir mana bi amalika يا ظالما يا ظالما يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سمة فتهني أقواه ما استورأه ولو أنصفت آجله وهل يلوذ ولا هو المغلوبان na'am wannan fakara ce da ta haka mu gani ikra
فمن العش ما وسك من عوز فدين للحر إن حققت غنيان فمن العش ما وسك من عوز فدين للحر إن حققت غنيان
iya ibulu da yi ko an iya ibulu da yi mu je
وذلقنا اعتراض من معيشته وصرف من حسن أتراه ربان وذلقنا اعتراض من معيشته وصاحب حسن أتراه ربان حسب الفتاعته إلا يع- إلا يعاشره حسب الفتى عقله قيلا يعاشره إذا بشأن قد يغفر استمرأ ظلمه أنصفت آهله وأبيض لنا غير يغفان فاستمرأ ظلمه أنصفت آهله وأبيض لنا غير يغفان
بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الفتح البستي رحمة الله عليه كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحرز إن حققت بنيان كفى يا إسع كفى يا إسع من العيش أبن دزاء رايدش ما قد سد من عوز ده أبن دي توشي مكبكاتك Thank ففيه للحرد غنيان a cikin abin nan da zai toshe maka bukatar ka akwai gunyanun akwai wadatarwa in haƙaƙta in ka tsaya ka lura da kyau ka sami ilimin gaskiya هنا أبو أبو الفتح البصري يتحدث عن القناعة والقناعة من تعاريفها القريبة أنها الاقتفاء بالقليل الموجود أو الاقتفاء بالموجود وإن قل abin da ake ce ma kana'a shine ka wadata da abin da ka samu ko da dan kadan wa ba'dhum yaqulun al-qana'a huwa istighna'u al-mar'i bima yasuddu hajatahu mutum ya wadatu da abin da zai toshe masa bukata rayuwarka matakai uku ne akwai daruriyat akwai hajiyat akwai tahsiliyat wala rabi'a lahunna su hudu ne akwai daruriyat ma la yumkinu al-aish illa bihi tabu daruriyan duk abin da ba zai iya yiwuwa ba sai an rayu da shi to sunansa daruri sai alhaji ma yumkinu al-aish bidunihi lakin bi mashaqqa abinda zai iya yiwa a rayu ba shi amma cikin wahala sai alha'at at-tahsin aw at-taqnil ma yumkinu al-aish biduni abinda ko da shi ko ba shi za a rayu wa bila mashaqqa ina buga misali sau tari da abu uku sai aka samu insanin huwa fi ضروريته وضروريته هنا هي الجوء أو المخمسة أو الثغر ينوى إن ضرورية يكي إن كباش غاية بيش غاية كودا كجينا جبزا kuma ba dumama ba ya sanyi karara haka zai rika ji saboda bi Allah ya mutu saboda kai ya mutu li annahu illam da akul zaka tuwo ya mutu ko ba ka bane me shi ba zai mutu so da kaga yana cin darura daruriya yake ciki halatu huna halatun daruriyatun to sai na biyu da aka kawo masa tushi wancan sai ce ba niya la ذاك ليس في حال في حالة ضرورية بل إنما هو في حالة حاجية domin cin tuwo ba niya sai mashakka tsakani da Allah tuwo ba niya ba ba ba fata kuma aka yi ba ba ba za a sa kuli ba ne ya zama kanin mandako sannan ba gishiri da yaji za a sa ba ya zama kanin kwaɗo ko ya zama kwaɗo babu to wannan kaga yana cin hala hajiya tun da kaji ya tambaye niya wallahi wancan ba zai tambaye niya ba shi ko na uku da aka kawo tuwo da niyya sai ya duba sai lasa sai ce a ba man shanu a wannan dan duniya ne kawai ko kuma kawai da ya duba sai ce ba wata yi haba ba wata yi a ci abinci ba wata yi wannan dan jahili ne kawai dan tamore to su ne waɗannan to kallon wannan a rayuwa yana da tasiri sosai me zarura a rayuwata me haja ne tahsini ne hasan ne tazmini ne kawai ado zai kara mu a rayuwa abin da ya fi ba mutane wahala shine na karshen mafi yawancin satar da kake ganin ana yin ta a Najeriya da sauran kasashen da ake sata kuɗin al'umma tahsiniyat tahsiniyat ne amma ba haja ba ce ba zarura ba ce wani ya taɓa an taɓa ban labari aka ce wani ya taɓa sata buhun masara ya ɗauki buhun masaran nan da kansa ya buga da gudu aka bi shi da buhun masara a kansa yana gudu wanda ya ban labarin la azunnu ya kafi sai da ya kai wani waje kawai sai sai numfashi shi ya ɗauki kawai sai ya faɗi buhu ya faɗi shi ma ya faɗi da aka je gidansa aka duba kwana uku ba a ce wasu kunya a gidansa kaga zuhuriya kaga dan adam ne sa cikin hummar tara wani irin dan adam ne kuma ya huga ya tsora a kai ya huga da kudu hummar tara ba siya arba'in ko jingo ne ko jibirin haka ne ko to kafa min al'aishi al'aishi sukan yi amfani da shi al'aishi bi ma'ana ma ya taƙawwatu bihi al-maut abinda mutum zai ci ya rayu sannan kuma al'aish sukan dauke shi a matsayin arris ko arziki sannan al'aish rayuwa mun gane to ma'ana da tafi anan ita ce arris domin yashmalu ma talbas wa yalbas ma wa yashmalu ma taskun fihi wa yalbas ma wa yashmalu ma ta'kul kuma ila dalika to kafa min al'aish ma qad sadda min 'awadi ya shi mutum ya rayu da abin da duk zai toshe masa bukatarsa awal haja bukata fafihi bunyan a cikin wannan a cikin samun abin da zai wadatar da mutum ya toshe masa bukatarsa bunyanun akwai wadata yace in kana ma yafika la yunika fa kullu ma fil ardi la yafika haka abul atali ya yace in kana ma fil ardi la yughnika in kana ma yakfika la yughnika idan duk abin da ba zai ci zai ishe ka amma bai wadatar da kai ba kullu ma fil ardi la yughnika ko la yakfika to duk abin da zaka samu a duniyar nan ba zai ishe ka shi yasa sai ce hasbuka mimma tabtajihi al-qut ma akthara al-qut liman yamutu kaga ni ko hasbuka mimma tabtajihi al-qut yace ya ishe ka abin da zaka ra kake nema ka samu abin da zaka ci ma akthar al-quta liman yamut abinci kana da yawa kai mamakin abincin da mutumin da zai mutu yake da shi abinci ga nan dandane sai abinci da yawa to ne zaka ki hawa hawa kake hauka kake tara haram ka gani wannan nasiha ce babba وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحس إن أتراك غضبان وذو القناعة متمن ده ألا يودا تشدا ودا تزوجيا راض من معيشته ذاك جنش يا يتدى رايوتها يا يتدى كير رايوتها مصطفى حمام رحمة الله عليه يجب تشموا حمتا معاصرين لنا تقول أنا راض بكل ما قسم الله ومسجن إليه حمدا جزيلا أنا راض بكل ما قسم الله والله ما يتجرب ولا أن لا يبقى ومسجن إليه حمدا جزيلا yake sannan kuma ko da yaushe ina miƙa ma Allah madaukakin sarki yabo wanda ya kasance mai girma to shine wa zul qana'ati ghadin mimma ishati duk mutumin da ya zama yana da wadatar zuci radin min ma'ishati za ka ga yana da rayuwar da Allah ya zaban masa wa sahibul hirsi amma ne kwadayi ne tara abun duniya wa in in atraku da ya fi kowa dukiya ai in kana aghna an-nas fa ghadban kullu cikin mushrik abu kasan zai bata mushi rai shi yasa al-malu la al-malu la yus'idu al-mar'a ليست السعادة في المال sa'ada da kake nema ba a cikin dukiya take ba a cikin dukiya take sannan ba a cikin mulki take ba sa'ada ana samun ta ne a imanin ka da Allah in kai imani da Allah kai yadda da rabon da Allah ya baka to sai ka bi kowa sa'ada killeya killeya ya samu dukiya ya samu sarauta ya samu mulki ya mallaki ingila ‘ya'yan shi mata guda uku suka auri manya-manyan sarakunan duniya ɗaya ta auri sarkin jamani jamus ɗaya ta auri sarkin rumawa sarkin rum ɗaya ta auri sarkin faransa to me yake nema a duniya amma ƙarshe kashe kanshi ya sha guba ya mutu a tatsuniyarsa da ake badawa a diramarsa da shakkiya ya yi da ya gama ne ya ce da ya zo zai mutu sai ke cewa yarsa kwara ɗai ita ce yarsa ta ja mushi wannan bala'i sai da ta ja mushi faɗa da sarkin faransa ta ja mushi faɗa da duk har da mijinta sai da ya yaƙi da shi ƙarshe ko bai ci nasara bai zo ya kashe kanshi ya sha guba sai ya ce laisa ashadda ilaman min nabi hayyatin raqfa غير ابن الجحود ليس أشد إيلاما من ناد حية رقطاع غير ابن جحود yace ba abin da ya fi daki da bala'in guba a kan macijiya wacce ta kasance mai daki fiye da ɗa mara biyayya يسكت في الجامعة تجمع لهم بلايا والسعادة ليست في الأبناء ما أقام السعادة أيائع فذلك السعادة في إيمان المرء بربه إذا كنت مؤمن مؤمنا أنت سعيد إن كنت مؤمن تقي هنا السعادة هل نحيينه حياة طيبة فيه قال ذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحكس إن أسرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان حسب الفتى عقله يا إشمك خلا لزمن متى أبوك أقله هكذا يعاشره هو الذي يسأل الوالد حسب الفتى ya ishi mutum alfata nan saurayi to amma balarabe yana amfani da lafazin alfata wa yaqsid bihi al-insan li'anna marhalat al-futuwati aghla marahihi al-insan matsayin kuruciya shine matsayin da yafi kowanne da tsada shi yasa ai manzo ne ce wa an shababi fi ma abla fi ma abla wa an shababi fi ma abla kuruciyar mutum ya yi tsufar da ita sai an maka tambaya bayan an ce yus'alu an umrihi fi ma afna da aka ce wa an shababi min babi dhikr al-khas ba'd al-amil al-inayati bi amr al-khas fa inna ash-shababa ahad marahil al-umr fa dhukira al-umr awwalan ala annahu 'am thumma khussa bi-dhikr ash-shabab لأنه أغلى مراحل العمر ita ta fi tsada to shi yasa balarabe idan zai yi magana in ka je kasashen laraba haka za ku ga sun zo da dattawan ku sai su fice muku ya shaba sai ka da tarihi ne girmamawa ce a tasma'unani ya shabab akwai wanda sun fi shi tsufa a aji amma yanzu yusammihi shababan takriman takriman kamar mu ne ka san mutum ya fi kowa jayi su ce ta sun shi malam haka duk babba malami ko ba haka bane a Hausa duk babba malami in za a faɗi sunan ki a faɗi malam to kaga hasbul fata aqluhu khillan yu'ashiru ya ishi mutum hankalin ya zama masa khillan masu khillan al-khillu ay al-khali as-sadiq as-safiy abokinka wanda kuke tare da shi zababban aboki shi ne ake kanta khili yu'ashibu wanda zai rika rayuwa da shi idan tahamahu ikhwanun wa khilanu idan dan uwa wa khilanu da masoya tahamahu suka kishi idan yan uwa da abokanai suka kishi to hankalin kai zama maka shine abokinka karɓe shi a matsayin ɗan uwa zai shirya sadda zai nuna maka abin da yake daidai in ɗan uwa sun ƙika in dangi sun ƙika to hankalin ka yanzu shine ɗan uwanka shine danginka mun gane kuma rabi alibanin ismatun wa tuqa ulaba وما رمي آل بال حكمة وتقا وساكنا وطن مال وطغيان وما رمي آل بال akwai wasu ‘yan uwa guda biyu tare aka shayar da su nono in kana son ka zama tare da su to ga suna amma ‘yan biyu ne kuma sau amani ‘yan biyu ne su hikmatun wasu hikima da takawa ma hiyar hikima al-hikmatu هو استخدام العلم فيما ينبغي أن يستخدم أن يستخدم, أن يستخدم. أمفاني ده إلمي أتشين إن ده تنشنت أي أمفاني ده شيء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة فيها استخدام العلم فيما ينبغي أن يستخدم العلم yin amfani da ilimi inda ya cancanta ya amfani da shi shi na ke kanta hikima shi yasa ai ya kunu insanu aliman wala ya kunu hakiman zai yi wa mutum ya zama malami amma ba hakimi bane akwai al-hukama min al-ulama al-imam ibn ash-shawkani ya faɗi a cikin littafin sa raf'ul asatin fi hukm ad-dukhul ala as-salatin me hukuncin malamai ta zuwa fada ya halatta ko bai halatta ba ya rubuta littafin sai ta tsona kan wannan mas'ala al-imamu sufi shi ma yana da irin wannan littafin da ya rubuta akan hukuncin malamai su je fada ya kawo yin wazana al-imamu shaukani ya kawo labarin wani alimun hakimun malami ne a fada yana shiga fada ran nan kawai sai aka zo da wani aka ce ai ya zalunci sarki mutum ne ce wallahi ban zage ka baran kai da sai ya ce ka zage ni mana irin na kura din da aka yi ba kura ta ga dan akuya tana son ta cinye shi sai ta ce kai ne ka zage ni bara bara kai ne ka zage ni sai dan akuya ya ce yo Allah ni ko ai wata na hudu ke nan to shi ba kai ka zage ni ba uwar ka ce ta zage ni da kai da ce yace yace zartarki yace ya zage shi yace shi bai zage sarki ba kai da sai ban zage ka ba yace to da ka hukuncin ka shine hukuncin kisa yace ina hauni a tafi da shi a fille man shi za a fita da shi sai wannan malamin sai yace ranka yace ina neman alfarma daya a bani izini in yi magana yace an maka yace ranka yace in ya zage ka ka yafe masa ɗabi'ar masu karamci ita ce yafiya in ko bai zage ka ba kai dake ɗabi'ar masu adalci ita ce kasima wanda bai musu wani abu ba hukunci sai ce malam ba za a yafe mushi ba ya zage ni ko ba za a yafe mushi kana da wata magana da yake ina da ita sai ce tun da ba za a yafe mushi ba a sauƙaƙa masa sai ce to an sauƙaƙa masa hukuncin da za mu mata shine za mu zane shi a kasuwa kuma kai za a ba bulala ka zane shi shi kenan suka fita aka tafi kasuwa aka ba malam bulala ya zane mutum mutanen gari suka je suka yi ta tsine wa malamin nan azzalimi malamin fada ya zama mu shoka ne ce to hadihi halatul ulama'i fi mudakhalatil muluk duk lokacin da malam ya shiga fada mutanen gari ba za su gane aikin da yake yi ba kaga yanzu me yayi an kaza nafsan rai ya tsamo daga mutuwa kuma tabbas kashe shi za a yi amma yanzu mani malu to kaga shine wannan to shine al-Imam Suyuti a shaukani ya kawo halat din da kuma hukuncin kowanne daga cikin kun yi ba zabu to shine wannan to rabi'a hikmatun wasu ya zama ga hikima kuma ga takawa in Allah ya baka wannan yan biyun to ka dace wasakina watanin malun wa tudiyanu sannan su kuma sun zauna a gida ɗaya wasu yan biyu ne su kuma malun wa tudiyanu dukiya da kuma ɗagawa ألا ما تجد غنيا إلا وهو يطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا من أعصم ربك وقليل ما شي يسا وهب بن منبه رحمة الله عليه يكتوى إن للعلم طغيانا كطغيان الماء yace ilimi ma yana da irin wannan jiji da kan irin jiji da kan da masu dukiya suke da shi ilimi ma da shi to kaga da dukiya da tubiyani da da jiji da kai a da gida ɗaya suke idan dukiya ta ce zan tafi gari kaza sai ɗuguya ne ce a tsaya ya ɗauko kallabi na mu tafi tare sai su tafi tare shi yasa kaɗan ne kake samun mai dukiya kaga Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake masa zuciyarsa da zama bayi da wannan ɗuguya da kaɗan ne akwai waɗanda suke da shi cikin sahabban manzal sama ga su nan Allah ya ba su dukiya amma ba su Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu in ka zo aka ce aka tarar da shi tare da bayin sa ba ka tantance shi a cikin su kaya iri ɗaya yake da su yi in ya tashi ɗinki kawai sai ɗinka kaya iri ɗaya da su kawai da an zo sai aga tare da su yake ba bambanci وهو وهو ما هو في المال وهو من هو في المال ko an san matsayinsa a dukiya saboda haka huma rabu ya ani bani hikmatun watukan au labani laban au liban duk da cewa liban ta fi zama a matsayin igiya يدعون أن تغوى الدماغ كأنها أشطال ذكر في لبان الألهب لبان حبل إياه laban kuma nono labanu labinun kuma fa an ce wani ya ce su bu alayyar labina ke ce in kun tashi kuma kwarara mun nono a gawata in kwani ni sun masu bu alayyar labana ba gani ko an labana in kun gama in kun zo za ku rufe ni to ku kara nono a saman gawa yi wasiya a sabi zalik kaga summa summa subbu alayya alladina alladhi tubai idza nabata idza nabati karimin mawtilun fadahu wa ra'ahu fi basitil ardi aw tanu idza naba mawtilun idan wani wajen zama ya zama ya kuntata bi karimin ga wani mutum mai daraja falahu awqan fa yana da wasu gabubuwa fi basitil ardi a kasar Allah mai fa'i wa inna ba manzilun yawman fa fariquhu ko haka ne walidi ya ce idan wani waje ya maka kunci ka kuntata a wajen ko ka tashi ka koma wani waje ardun bi ardin wa ikhwanun bi lihimu والرزق يأتي لمن يسعى ومن يقني shi ga ƙasa da ƙasa ka zo ka kuntata inda ya ba bai maka baka tashi ka tafi wani waje mana tafi wani waje ardun bi ardin ƙasa da ƙasa wa ikhwanun bi mithlihim sannan ga yan uwa din da ka tafi za ka sami yan uwa shi yasa wani ya ce ne لأمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق يشدين لك يا قادم راتو باخر باغرم بني مكة تنشي كيني باخر كيني تتالي ko mutanen da kake zaune da su ne ba su da kirki ko kai ko su amma waje bai da kunshi mun gane to da ita ce ka'ida in wani waje ne ma baka shi ka koma wani waje shine ai shine wa idza naba bi karimin mawdin falahu wa ra'ahu fi basitil ardi aw tanu zai sake maimaita wannan baiti kusan kusan kiran sa a gaba in mun zo za ku ga shi da gobe da wannan kusan wannan ma'anar sakon duk ɗaya ne saboda muhimmancin wannan magana a wajen shi mun gane kaga wannan al'amru bil hijra kenan sai kai hijira ka je inda ya maka kunci aka hana ka ka isar da addinin ka sai kai amma an baka da akwai kuncin da yake a hana ka addinin ka babu kamar shi فدك إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان فله وراءه أجبنا وراء نم بابا يبع لفظ وراء لفظين ضدي لفظين نكيش يعني نحرشا دمو أقول لفظ على رشيدة تمسع الأفضل سباك معنى سباك معنى كيش يسو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم بعث إرشنا أباين سأقي ملك ونسرشي يأخذ ينا كربان كل سفينة هو نجرجوا غصبا تقول قاتشي يقاتشي فسنتي لقوم يتبي قاتشي كيف يخلق كيف يخلق تلك السفينة وقد جاوزوا عن ملك الظالم الغاصب هذا وكان وراءهم أي وكان أمامهم هذا بنس أقي ملك أقي ونسلكي يأخذ كل سفينة غصبا من قال وكذا وراءه كينا سوى دعك إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في وراءه أي أمامه هذا بنش إن يبقى رمسه akwai ne awqanun wasu garuruwan da zai je ya zauna fi basitil ardi a kasar Allah wasu suke da kai mun gane sai wasiya ta gaba ya zaliman farihan bil izzi sa'adahu in kunta fi sinatin fadahu yaqdan hadi tarika sarka kai abin nan sarakaha abul baqa'i bundi ليس هو الذي سرق بل سرق منه سرقة تشريعية هو كشيء تضمين ba a son a yi amfani da lafazin sarika saboda tahdifi da ce tazmini ka ɗauko wani abu na waƙar wani sai ka shigar da shi a naka a waƙar a taka waƙar shi ne suke cin shi sarika shiriya ko su ce tazmini ta ƙunsa kafinsa maganarsa a cikin taka abul bukairun da yi wannan ya ce ya gafilan walahu fi dahri mau'izatun in kunta fi sinatin fa dahru yaqzaru har in kunta fi sinatin fa dahru yaqzaru nafsu shaykhna gabaki dai dauki ajazul baiti din ya je sa a kasidarsa ai mun faɗa a gabatar mu ko cewa abul bukairun ya tasirantu da wannan kasidar shi ma sai ya nuni yadda har na karanta wasu bai tuta daga ciki ko ya ce ya zaliman farihan ya wanda ya kasance azzalimi farihan yana mai alfahari bil izzi sa'adahu da buwayar da ta taimake shi ya samu buwaya yana jin shi madaukaki ne to da yana zalunci yana alfahari ana uhuyi wa unitu ko ba haka bane ana uni wa unitu an ce wani gwamna ya taba wani gwamnan Najeriya ya taba daukar janjiru ya ce kaga wannan shi muke raya da shi muke kashe janjiran shi ya haka yake kagan shi wannan da shi muke raya da shi muke kashe kaga ubi wa unitu ke ana ubi wa unitu to ya zaliman farha lafazin alfarhu الفخر كيما إذ فخرج على قومه في دين آبا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب فرحي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما من ذلك شيني الفخر شيني الفرح الفخر كيما الفخر يا ظالما فرحا سيسا شيء النكرة غير مقصودة ya um ya wanda yake zalunci kuma yana alfahari bil iz yana alfahari da buwayar da yake da ita sa'a da wacce take make shi in kunta fi sinati in bacci kake yi la ta'budu sinatun wala nawm jangadi fadahu yaqzan to ka sani zaman yana nan shi baya bacci yana nan idan shi biyu idan kai yana nan yana jinka ci gaba da wajen kai ne ya zalim na kayon mahmata na yau haka suka ce sun ce ya kai azzalimi kana da wata rana da za ta hau kanka ko da tsawon lokacin da kake zalunci ya tsawaita ko da lokacin da kake zalunci ya tsawaita الظالم سيف الله في أرضه يلتكم به ثم يلتكم به في الظالم تقوم الله أبان كسا يلتكم به ألا نا أمفاني شيء وكان ساعة وتأزالما ثم ينتقم منه لجبازي أتسوك شخص خيمة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنل wani ma zai ce ai ba za a ba a karɓan addu'a duk isa addu'a banza ai Allah ba zai ansa تهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء هذه قائدة كذلك إن عاقبة الظلم وخيمته ما استمر الظلم لو أنصفت آكله ولو وهل يلذ مذاق مذاق المرء خطبان ما استمر الظلم آكله والله من ذلك بفتح ذلك يتونا شيء جدادي با كما سنن يحكي شيء جدادي شيء الاستمرار شيء كتونا أبو شيء جدادي كحكي شيء جدادي كما أيضا إتبار أتاع الشيء ko ba haka bane ba ƙasa sannan ba ta da ƙwallo kai ai ba tana da zafi ko ba ƙwallo ba ba ƙasa ba tsakuwa kawai sai dai a bare ta kawai a sa a baki kawai a taune sai ya wuce ba ta da ƙwallo akwai abubuwan da suke da daɗi amma suna da ƙwallo ƙwallon nan sai ya rage ma daɗin daɗi amma ita ba ta da ƙwallo sannan ba ƙasa sai dai faɗuwa sai a ƙasa sai ta samu kaɗa saboda haka mastamara az-zulma akiluhu law anfatta da kai zalim da kai adalci ka kalla da kyau kai adalci za ka ga mai zalunci wallahi baya jin daɗin cin zaluncin da yake in zaluncin yana tauna shi ne to baya baya baya jin sa baya cin sa mai daɗi wa hal yalazzu khutbanun madaqal mar'i shin yanzu juda ƙasa khutban kenan alhanzal alhanzal hanzal alhanzal juda ƙasa sun ce juda ƙasa ta ta fi maɗaci ɗacin bala'i ita wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani dattijo yake yin bayani ya ce ita abin da ake yi idan ana son da a yi magani da ita lokacin da ake shaye-shayen ɗacin nan a gano ɗaci na maganin na kawo ciwon hanta ko a yanzu waye zai ɗauki maɗaci ya kwankwaɗa akwai a yanzu mutane suna kwankwaɗa to su suka sani to in za a yi magani wai da da ƙasa da abin da ake yi ai ba a sa a sa ta a cikin a cikin a cikin randa ba abin da ake sai a zuba ruwa a randa sai a zo sai a sa ta a bayan randa makwabtakar da za ta kai sai ruwan ya ɗaci kaje electric ko ya hudo tukunyar sannan ɗacin ya shiga sai ruwan ya zama mai ɗaci ita ce hanzan an tara ya ce la tasqi ma alhayati bi hullati bal tasqi bil izzi ka'as al hanzali إن الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل هذا حنظل يتشي تاتا تزود الأساكي تو أي وهل يلذ خطبان شن ينزود الأساكنا دالي ملاذ المرء إذا مشن أن أناك أما أين أبن مشن أن أناك لا دالي وهكذا يمشي zalunci ɗaci gare shi amma kuma haka wasu suke ci mashaya giya sun haka suna sha wallahi ba daɗi ɗaya ce ma ɗaya ce wallahi ba daɗi kuma suna ta sha kayan wanda ya kurɓa wallahi ba daɗi shi ma ɗan ya sha ce wallahi ba daɗi haka ake shan zalunci sun san ba daɗi amma haka azzalimi ke shin kayan shi mutumin da ke da kwanciyar hankali shine mutumin da ya zama mai adalci a rayuwa sai ka rika jin wani sanyi a zuciyarka amma duk azzalimi ba yi da kwanciyar hankali ba zai kwanta ba zai samu kwanciyar hankali to shi ke nan waɗannan baitocin to da ka baitin ƙarshe bayani kan zalunci ina jin sauran baitota goma sha biyu insha Allah in mun ga zai yi mu kama su gobe ko mu gama su saboda sauran littafan da suka rage mana su ma sai ya zama mun ƙara da lokutan su da su ya zama kowane littafi ya zama mana kwantai ba ko shafi ɗaya ba ma san mu ban layi ɗaya a wani littafi da izinin Allah da haka sauran kwana sauran lokutan da suka rabu nasu ina fatan ya zama mun yi amfani da su domin ƙarasa su صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته